نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na masailul jahiliya za mu tashi darasi na hudu yau muna biyar ga watan rajab 1447 shida ga watan sha biyu 2025 za mu tashi kan matsala ta uku ko? a masailul jahiliya kamar da ya gabata wasu abubuwa ne da ake aiwatarwa ko ake aikatawa ko ake faɗa ko ake ƙudirewa sawa'un ya shafi ƙudirewan zuci ko faɗa da baki ko kuma aikatawa da gabbai waɗanda annabi alaihi salatu wassalam ya tarar ana yi kuma aka ce an soke su don abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar sun kasu kashi uku akwai kashin da an basu yadda suke kamar sunan watanni sunan ranaku sunan yadda ake ba da diya raƙumi ɗari da wasu abubuwa yadda ake sa tufafi da ɗan gyare-gyare da aka yi na laduba to sana kuma kashi na biyu shine abubuwan addini yadda ana ibrahim ya zo da su ba a canza su ba na akida da tauhidi wasu daga ciki su ma aka basu sai kuma abubuwan da an gurɓata su an lalata su wasu shafi aƙida ce gurɓatacciya kama haɗa Allah da abokin tarayya da ya masa shirka wasu maganganu ne gurɓatattu wasu kuma ƙudiri ne gurɓatacce wani kuma aiki ne gurɓatacce kamar ɗawafin zagaye ɗakin Allah tsirara da makamantansu duk waɗannan su ne malam ya ƙoƙarin tattara mana su a nan wanda na gaya mana a farko cewa ya kafa hujja da ayoyi guda saba'in a cin alkur'ani mai girma game da abubuwan duk da ya kawo zai kawo hujjarsa cewa wannan yana cin abin da ake yi kafin zuwan annabi alaihi salatu wassalam bayan annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya ja kunne ya hana wannan abin za mu tashi a ko malamai suka ce jahiliya ba za ta dawo gama gari ba wato ba za a dawo zamanin jahiliya kowa ya koma jahiliya ba amma za a samu wasu maganganu irin na zamanin jahiliya har yanzu ba a daina su ba ko wasu ayyuka irin na zamanin jahiliya har yanzu ba a daina su ba ko wani kudiri irin na zamanin jahiliya har yanzu ba a daina ba za a iya samun wasu mutane ko wasu kungiya ko wani gari ko wata al'umma ko wani yanki ko wani jinsi ko wani yanayi da ake aiwatar da wani abu na zamanin jahiliya amma ba za a ce an koma jahiliya gaba ɗaya bayan ga alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a doran ƙasa ba to muna kan na uku ne ko na hudu na shida za mu tashi ko a sadisa abu na shida malam ya kafa hujja da abu na farko shine wanda ake a zamanin jahiliya a shine wato bautawa wani Allah tare da hada Allah da tarayya ciki wato shirka babban laifin da ake a zamanin jahiliya shine shirka na farko kenan na biyu shine rarrabuwa a cikin addini na uku malam yace mana shine sabawa shugabanni da kuma tawaye da ta da rudu sannan kuma na hudu malam yace shine sun gina addinin su ne akan taqalidi haka naga ana yi ba hujja ba dalili sannan na biyar daga ciki shine yaudaruwa da yawa ruduwa da yawa a ce muna da yawa wannan malam yace ba hujja bace muna da hujja shine ba muna da yawa ba akwai yan hujja jari akwai yan jari hujja wanne ne daidai hujja jari ko jari hujja hujjarka jarinka ko ba hujji ba jarinka ne hujjarka ba nan ce ina hujjarka me yasa kake kaza ga hujja me yasa kace a bar kaza ga hujja to wannan hujja ita ce jarinka in baka da hujja to baka da jari to shine abu na shida al-ihtijaju bil mutaqaddimina wato kafa hujja da mutanen farko wannan yayi kama kamar da na hudu amma akwai dan bambanci wancan takalidi ne wannan kuma kafa hujja da mutanen farko cewa ai da abin nan daidai ne da na farko sun yi ko da abin nan daidai ne da waɗannan musiba wato can nesa kenan wannan kuma nan kusa kusa inna wajidana aba ana yana nufin nan kusa kusa mun samu iyayen mu suna yi qurunul ula kuma can can karshe a ce ai can farko ma ba haka ake yi ba to kusan dai kamar su daya wannan al-ihtijajul mutaqaddimin ka qawlihi fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fil kitab to me ya shafi abin nan din da ya shafi karnonin farko wato suna kafa annabi Musa hujja da cewa to su karnonin farko ya al'amarin su yake ma samina bi haza fi aba'ina al-awwalina mu mu taba jin wannan a wajen iyayenmu na farko ba idan kafa musu hujja ko an ba su dalili ko an zo musu da fadar Allah ta'ala ko aikin da Allah yake so a yi ko abin da Allah yake so a bari tunda dama annabawa sun zo da abu uku ne na farko su ga mutane waye Allah da mutane ba san Allah ba sai ta hanyar annaba su gaya mutane waye Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga an gaya maka waye Allah to sai na biyu me Allah yake so a yi me Allah yake so a bari to shari'a kenan sai su gaya mutane to Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku bar kaza to idan mun yi kazan mun bar kazan mai Allah zai mana in ba mai kazan ba ba bar kazan ba mai Allah zai mana to sai lahira kuma ta zo maganar lahira don kun je lahira wannan abin da aka sa ku yin da abin da aka ce ku barin a kansa za a yi muku hisabi ranar alkiyama idan kun mutu za a tashe ku za a tambaye ku abin da aka sa ku yi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka za a tambaye ka sallah za a tambaye ka azumi za a tambaye ka zakka za a tambaye ka haji duk abin da aka sa ka kai za a tambaye ka in kayi ko baka yi ba abin da aka hana ka za a tambaye ka ka hannu ko baka hannu ba to jama'a za su kasu kashi biyu wani yayi wani bai ba wani da aka ce ya bari ya bari wani da aka ce yayi yayi wani da aka ce a bari bai bari ba da aka ce a yi bai yi ba to kaga wuta kenan wanda aka ce yayi yayi aka ce bari ya bari aljanna wanda aka ce yayi ya ki yayi aka ce ya bari ya ki bari wuta to haka shine cikon aikin annabawa su gaya mana Allah su gaya mana abinda Allah yake so ayi a bari su kuma gaya mana sakamakon da zai biyo bayan kin yi koyi da sakamakon da zai biyo bayan wanda yayi abinda aka sa shi ya bar abinda aka hana shi da kuma sakamakon wanda ya ƙi yin abin da aka sa shi kuma ya ƙi barin abin da aka hana shi shi sa shari'a gaba ɗaya yi na yi ne bari na bari to wani in an ce ya barin ai ba a bari ko wani an ce ya yin ai ba ya yi wani an ce a barin zai bari yanzu al imamu zahabi ya tara mana kaba'ira guda saba'in manyan laifuffukan da yake ga an fi yin su manya-manya guda saba'in ya tara to sai ka ɗau wannan littafin ka je fihirsa ba ma sai ka karanta littafin ba ka kalli ɗaya na shirka saɓawa iyaye cin amana ƙarya ha'inci zamba kaza kaza ka lissafa sai ka auna kanka waɗannan laifukan da malam ya kawo wanda ya ciro su daga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithma wal fawahisha illa lamam in kuka nisanci gima-gima ashe Allah ta'ala ya kasa laifi akwai gima-gima manya-manya akwai kaba'ir akwai ma akbarul kaba'ir akwai almuhlikat abubuwa masu halakarwa ijtanibu as-saba almubiqat ku nisanci abu bakwai masu halakarwa wanne ne as-sihr ash-shirk as-sihr qatl an-nafs akal mal al-yatim akal riba ko tawalli yawm az-zahab qazaf al-mawsanatil muminatil gafilat to kaga sai ka auna kaga waɗannan abun guda bakwai da suke halakarwa wanne kake yi wanne baka yi in duk kana yin su ya zaka tuba in duk baka yin su ya zaka gode wa Allah ka kiyaye in kana wasu baka wasu wanne kake yi wanne ne baka yi to shine yace wannan yana cikin wato abun nan su shine kafa hujja da almutaqaddimin sannan asabi'atu al-istidlalu bi qaumin utu quwan fil afhami wal a'mal fil mulki wal mali wal jahi kafa hujja da wasu mutane da aka ba su ƙarfin fahimta da ƙarfin aiki da ƙarfin mulki da ƙarfin kuɗi da kuma ƙarfin daraja su kafa hujja da su cewa ai su ma suna da ƙarfi ko akwai masu ƙarfi da basu bi ba ko akwai masu kaza faraddallahu zalika bi qawlihi wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi waj'alna lahum sam'an wa absaran af'ida fama agana anhum sam'uhum wala absarum wala af'idatun min shay'in id kanu yajhaduna bi ayatina so duk kudinka da iliminka kamar yanzu masu kafa hujja da cewa ai kasashen da suka ci gaba su sun ci gaba suna zaune lafiya amma ba sa sallah ya su musifa bata fada musu ba su ba su imani da Allah ba su imani da manzala ba su imani da musulunci ba amma kuma sun gyara garuruwansu suna da wuta suna da ruwa suna da security suna da kaza mu kuma nan gashi mun yi imani da Allah da manzansa da musulunci amma kuma muna cikin talauci muna cikin wahala muna cikin kunci wasu kan gaba hujja da wannan su ce me yasa to aka samu haka sai mu ce ba ku gane bane wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur man kana yuridul ajilata aljanna lahu fiha ma nash kai ma da zaka ce ka ki imani da Allah da manzansa da musulunci duniya bude maka zata saboda ka cinye ta anan wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ya man kana yuridul ajilata aljanna lahu fiha ma nash liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعالها سعيها وهو مؤمن فأولاك كان سعيه مشكورا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا duniya dama ka ne duniyan nawa ce in ka ji daɗin na minti nawa ne in ka sha ni'imar ta kwana nawa ce za ta ƙare su da mutane ba sa gane jarabawa Allah ya ce fa kuka kangare mun sai ba ku duniyar ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويدهم الأمل فسوف يعلمون Allah ya ce da kafirai da yawa za su yi fatan ina ma sun yi musulunci amma Allah ya ce zarhum basu ya akulu wa ya tamatta'u su ci su sha su ji daɗi wa yuhimul amalu guri ya shagaltar da su za ku sani والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم kafirai suna ci suna jin daɗi kamar yadda dabbobi suke ci suke jin daɗi saboda haka ba ba a kafa hujja da mutum wai yana cin duniya ko ya samu duniya ko ya samu kwanciyar hankali ina ma kwanciyar hankali yake ba imani mutumin da zai je rataye kansa mutum kaga ya rataye kansa duk a inda aka fara ta kai aka fi kashe kai da kai ai ba kasashen musulmi ba ne kasashen da ba na musulmi ba su suka fi kashe kansu da kansu saboda yawan masu kashe kansu wani ya je ya fada gaban tarago wani ya hau sama ya fado wani ya je ya taru mota wani ya fada titi wani ya je tsakiyar titi jika kansa da fetur ya tunna kansa wuta da gwamnati ga abin yayi yawa sai ta bude ofishin kashe kai da kai gashi na rubuta zo in kana son ka kashe kanka gashi sai ka zo a baka fanka ciki ta abin duniya ya mun yawa ina son na mutu a ce to ga fam cike kike ranka cike suna na kaza unguwa ta kaza sana'a ta kaza yan uwa na kaza yan uwanka mutum biyu zo su sa hannu haka ne abin duniya ya dame shi eh saboda ba shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba shi da hasbunallahu wa ni'mal wakilu ba shi da salatin annabi ba shi da istighfari baya sallah saboda haka sai a bashi fam ya cike kai sacin zaka gani sai a bashi fam ya cike shikenan sai a ce to ɗan uwansa su zo mutum biyu su sa hannun su ma shikenan gwamnati ta stampi sai a tura shi wajen pharmacist din da zai kashe shi ne je ya zauna sai ce to wannan da zan baka a kwalba ka sha guba ne kuma minti ɗaya zaka mutu farko in ka sha zaka ji jikinka ya ɗan yi ɗimi daga nan sai ya fara girgiza shi kenan sai ka mutu kawai kenan sai a bashi sai gaggaisa da mutane musu barka to kai mahaukaci ne za ka yi wannan hawa in mun samu daga Allah ne in mun rasa daga Allah ne wanda ma Allah ya gaya mana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati za a jarabce mu a cikin abu biyar to an jarabce mun ya zami sai Allah ya ce fa bashir sabiri hakuri yake so mi kuma ka mu musulmi muna da juriya mutum zai asara ya rasa amma kaga bai da wata damuwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan to kun ga nuna karfi ko nuna isa ko nuna ana da shi ba shine ma'aunin cewa mutum yana kan daidai ba kwallace kwallacen gari kyawun gari ba shi yake nuna ana kan daidai ko ana kan gaskiya ba guda ka yace suna kafa hujja da mutanen da aka ba su karfi a cikin fahimta da kuma aiki a cikin mulki da dukiya da kuma matsayi sai Allah ya musu raddi kiya mun ba su dama cikin irin abin da muka ba ku dama amma damar da muka ba su bata amfane su ba ma'ana da ƙarfin da ikon da mulkin da sarautar da isar duk ba ta yi musu amfani ba don ba ta nuna musu girman Allah ba ƙulun zuru ma za fi samawa tola Allah ce duba duk abin da na cika duniyar nan da shi da sama da amma wata gunin ayatu wa nuzur an qaumin la amma da wannan ayoyin da gargadin da Allah yake turowa baya amfanin marasa imani wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا Allah ce duk ayar da suka gani ta gargadi da jan hankali ba sa imani da ita wa in yaraw sabilan rushdi la yattakhizu sabila duk wata hanya ta shari'a in sun ganta ba sa daukar ta dai wa in yaraw sabilan ghayy yattakhizu sabila amma sun ga hanya mara kyau sai su ce wannan ita ce dai sadaka Allah ya gaya mana komai alkur'ani ba wani abu da zai yaudare ka wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natu llahi ala alkafirin sun kasance suna neman taimako akan kafirai cewa ai za a aiko mana manzo za mu imani da shi za mu haɗu da shi mu yaƙe ku da kuma annabin ya zo suka gane shi ne kuma sai suka kiyarda yahudu kenan lokacin da ake fada da su da mutanen maka tunda mutanen madina su yahudawa sun riga ausu da khazar zuwa madina don sun shekara saman 300 a madina kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can karni na baya suka zo gurin sun karanta a littafi za a aiko wani annabi zai zauna a wani gari mai yawan dabinai da suka riga shi zuwa gurin suka shekara 300 a gurin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su ausu da khazraj ba su fi shekara 180 da wani abu a gurin ba to idan fada ya hada su da su aka yi nasara akan yahudawa sai su gaya ma larabawan nan za a aiko wani annabi za mu yi imani da shi mu samu ƙarfi mu haɗu mu yaƙe ku mu kauda ku su har an ausu suna ta jin wannan khazir suna ta jin wannan ansar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka riga su zuwa suka riga su zuwa suka musulunta sai suka ce ba shi ba ne suka ce ba kuke gaya mana Allah zai aiko annabi a wannan yankin ba suka ce eh muka gaya muku to ai ya zo suka ce a ba shi ba ne tunda dai bai fito daga jinin yahuda ba to ba shi ba ne wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kaga Allah ya ce sun gane shi sun san shi kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu wato dai ka san danka a cikin yaya ba za ka manta shi ba duk taron da ka zo na yara da kaga danka ya kace ya ka zo ga dana can kamanninsa kawai da ka gani za ka gane to yadda Allah ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ganshi za su ce gashi nan amma da yake hasadan min inda anfusihim hasada ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli ko suna mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falala sun gane gaskiya sun san gaskiya sun san annabi gaskiya ne amma suka kiyarda suka kibi as-samina al-istidlal ala butlan shay bi annahu lam yattabi'uhu illa ad-du'afa daga cikin halin jahiliya shine al-istidlal kafa hujja ala butlan shay bisa wannan abin bai da kyau saboda bi annahu lam yattabi'u illa ad-du'afa wai saboda ba wanda suke binsa sai raunana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi idan aka zo da addini na gaskiya sai zama da masu kuɗi da masu mulki da manyan gari musu karɓa ba sai talakawa da raunana sai su ce kun gani ai da gaskiya ne ai da alhaji wani ma yana ciki da malam wani ma yana ciki da wani ma yana ciki saboda haka duk ma raunana ne cike bin abin to wannan hujja ce dama rarrauna ba shi yake fara bin gaskiya ba tun da shi ya sha wahala ko suke shan wahala saboda haka sai mutum ya ce wai za mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam za mu musulunta amma da shar'i bilal ammar yasir khabbab bin al-arat duka kori waɗannan saboda ba zai yiwu a ce da suna bayinmu suna yaranmu mu musulunta yanzu mu zo mu zauna da su a guri ɗaya ba in kana son musulunta duk waɗannan raunanan ka kore su Allah ce wala ta durudin lazira da una rabban bil gadati wal ashiri duna wajha kaga kore su wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha aka ce in za ku yi musulunci ku yi da su ammar ku yi da su bilal ku yi da su yasir ku yi da su khabbab bin al-arat wanda kuke ganin su bayi da zinnira wacce kuke ganin ta baiwa makauniya in za ku yi musulunci ku yi da su ku yi da su sumayya kaga waɗannan baƙaƙe ya za a so a abin nan ɗinsu Allah ya ce su ne nawa ma'aunin ba babban riga ba ce ba fari ba ne ba kyau ba ne a'a ma'aunin shi ne aƙida da tauhidi sun yadda da Allah sun fi kowa to kaga wani abin da ya hana shi karɓar gaskiya saboda bai ga wasu manya irinsa a ciki ba wani abin da ya hana shi karɓar gaskiya bai ga ire-irensa a ciki ba wani kuma abin da yana shi karɓar gaskiya sai ga cewa masu karɓar gaskiyar raunana ne shi ko ba zai shiga cikin raunana ba ma na ra katta ba aka illal lazina hum arazilu na badiyar ra'ayi wa ma na ra lakum alaina min fadl bal nakudhunukum kazibi wa qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun kaji yanzu ma yi imani da kai bayan masu binka kaskantattu ne masu binka kaskantattu ne ba wani fitattu ba ne ba fitattun gari ba ne wa ƙaunihi a ha'ula ya manna Allah alaimin bayanina yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa suka fi mu ka gare ni wannan aƙidar ita ce aƙidar iblis taƙama da matsayi taƙama da kujera takama da karatu takama da takarda takama da title da aikin banza ne in ba imani Allah bai baka kuɗi dan kawai kuɗin ba sai ya baka kuɗi ne dan ya ga me zaka yi da su Allah ya baka mulki ya ga me zaka yi da shi Allah ya baka karatu ya ga me zaka yi da shi Allah ya baka talauci ya ga ya zaka yi da talauci shi ma babban kyauta ce talauci a ga yadda zaka yi da talauci shin talaucin nan zaka bari ya halaka ka ko ko zaka bari talauci ya halaka ka ba shin arzikin nan zaka bari ya haula ya halaka ka ko ba zaka bari arziki ya halaka ka ba shin zaka bari mulkin nan ya halaka ka ko ba zaka bari mulki ya halaka ka ba shin zaka bar karatun nan ya halaka ka yau Allah ta'ala ya ga mana alqur'ani wanda karatu ya halaka shi ko wata da alaihi naba allazi atayna wa ayatina fansalakha minha atayna wa ayatina kaga abinda Allah ya bashi Qur'ani ya bashi irin na zamanin su amma fansalakha insilaf sai ya fice ya fice ya zare daga ciki yadda ake zare akuya daga jikin fatar ta yadda ake fida ya fede kansa ya zare daga ciki fa atba'ahu shaytanu me kuwa ce fa atba'a shaytana sai Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu shaɗan ya zame masa mai riƙe masa jaka fakani min algawin ya halaka walau shi ina larafa ana biha Allah ce da mun ga dama da mun daga darajarsa da wadan walakinahu akhlada ila al-ard sai dai ya karkata zuwa ga ƙasa duniya kenan ita ce ƙasa wattaba hawahu ya biye wa sarrai anan magana a ƙarshe ne Allah ce fa masaluhu kama salil kalbi wannan malami duk da iliminsa Allah ya ce kwatankwacinsa kwatankwacin kare ne don baka san kare ba ka nemi masu farauta su gaya maka halin kare da ɗabi'ar kare da mutunci ko rashin mutuncin kare wanda kuma aka ba su littafi masalin lazina hummilit taurata sun malam ya hamiluha kama salin himari ya hamilu asfara misalin wanda Allah ɗora musu nauyin aiki da littafi kama a taura ko ƙur'ani ko injira ko zabura suka ƙi Allah ce kwatankwasun su kamar jaki ne da kayan littafi to ka je ka tambayi masu kiwon jaki da masu sai da jaki da masu cin jaki su gaya maka waye jaki baka san jaki ba wata kisa aka kawo ina jin irin na kaifafa hankalin nan ne wai da damusa da jaki aka yi musu ke damusa kika ce ciyawa koriya ce ce jake sha shuɗiya ce eh ce tabbas shuɗiya ce aka yi ta ja'in ja tsakanin jaki da damusa jaki yana koriya abin nan damusa tana koriya ce ciyawan nan jaki yana cewa shuɗiya ce sai aka tafi wajen zaki ya hukunci ana zuwa sai zaki ya ce me ya faru suka ce ƙara muka kawo she shi damusa ya ce ni na ce ciyawa ga ta nan kowa yana gani da idansa koriya ce amma shi jaki ya ce shuɗiya ce sai zaki ya ce shuɗiya ce jaki ya fi ka gaskiya da aka zai aji a ɗaure ka saboda kayi abin da bai dace sai da musa ya ce to ya yi da hukuncin da aka yi masa amma don Allah yana so ce rake daɗe kai ma fa kasan ciyawan nan fa koriya ce amma shi jaki da ya ce shuɗi ya ce ka ba shi gaskiya ya ce to kai man da rashin hankalinka wa yake ja da jaki ai na ɗaure ka ne saboda kayi jayayya da jaki hamma jaki ya tsaya ce maka abu shuɗi ne hamma ka tsaya kana musu da shi irin wannan ne in ka yadda abu daidai ne ba ka jiran sai wani ya zo ya ce maka abin da yake hannun na naka daidai ne ko ba daidai ba ne yanzu kana jira kai addininka da za ka je gaban Allah ya maka hisabi da shi sai ka jira wani a social media ya gaya maka daidai ne ko ba daidai ba ne yanzu kana jira a wannan karnin a wannan karnin wani yazo ya ce maka addinin da kake rike da shi daidai ne ko ba daidai bane har kana jira sai wani yazo ya ga maka daidai kake ko ba daidai ba duk shekarun da kai kana musulunci sai da wani yazo ya za social media shi zai nuna maka daidai kake ko ba daidai ba a wannan zamanin akwai ma wanda ya isa mu karba addini a gurinsa a wannan zamanin sai dai ka karantar da mu abin da gani a rubuce amma sabon abu babu shi an riga an gama komai yauwa ka sami yaƙini a ka abin da kake shi sa gama tattakalan nan guda biyar kaka kura ka sabuce daga ɗaya na farko malamai masu tsoron Allah masu karantar da addini su ne matattakala farko matattakala ta biyu sahabbai matattakala ta uku annabawa matattakala ta hudu mala'ikun da suka kawo sai kuma Allah da ya aiko in ka bi wannan hanyar shi kenan duk malaman nan na duniya dubin na ɗaruruwa su imamu malik da almajiransa duka imamu shafi'i da almajiransa duka abu hanifa da almajiransa duka imamu ahmad da almajiransa duka auza'i da almajiransa duka ɗabari da almajiransa duka ƙarnin ba'a da ƙarnin ƙarnin ba'a da ƙarnin ƙarnin ba'a da ƙarnin duk su taho akan abu sai wani zo ce maka ba daidai ba ne kuma ka aje duka waɗannan layin sai ka sai ka bi layin sa shi kare ne akan ne mutum ya faɗo daga sama baka san ma waye turo shi ba waye aiko shi musulmi ne ma ko ba musulmi ne ma baka sani ba tunda yanzu misali akwai wanda yake ga mun a a wannan wani wani doctor yake ga mun yace malabin mamaki ita ko ta jami'a wallahi zaka je ka tarar da mutum ya haddace qur'ani izo 60 ya karanta kutubu sita da sharhohinsu ya karanta shari'ar malikiya shafiya hanbaliya hanafiya amma ba yahude ne kuma professor ne a islamic studies amma ko bai dada Allah ba kuma shi yake koyar da ɗalibai wannan kannin ce ke koyar da su wannan fannin ya kware amma shi a gurinsa sana'a yake lokacin da 'yan bazata suka zo akwai wanda Allah ya taimake shi wani pasto daga baya tuba su 'yan bazata ɗaukansa aka yi daga Najeriya aka kai su ƙasashen larabawa aka sa su a makaranta kiristocin da suke larabawa suka koya musu larabci suka koya musu alkur'ani na larabci suka koya musu bible da larabci sannan suka shiga azahar suka yi digiri a islamic studies da arabic wasu suka yi masa wasu ba suka yi phd sai aka dawo da su aka zo aka yi postin ɗinsu suka kai takaddunsu aka aike su a ɗauke su a ma'aikatar ilimi aka tuttura su makarantu su koyarwa kuma islamic studies da arabic sai aka sai ga an turo mutum ya sa babban riga ga gemu ga komai amma kafiri ne kuma ya zo yana koyar da islamic studies to abinda ake so ya yi ba zata ya maka ba zata sunan dama program ɗin ba zata project sai ya dinga kawo musulunci amma yana kawo shubaha in ya jeho shubaha sai ya ki warwarewa sai ce kuku warware sai ku kasa warwarewa gobe sai ya jeho daya jibi ya jeho daya gata ya jeho daya citta ya jeho daya yana raunata imani yana raunata imani to lokacin da zaka fice daga musulunci kai watsi da shi ma baka sani ba to shine ba an maka ba zata to sai Allah ya taimake mu wata ran in ya zo nan zan zo muku da shi ku ga malam Suleiman daga Bauchi wanda shi ya ji yayi wannan karatun na bazata Allah ya taimake shi ya dawo musulunci ya gaya mana irin yace malam ai an mana barna sai dai kawai Allah ta'ala ya cece mu zai zo wata rana zai zo majalisin nan ya muku bayani ku ji program din bazata da irin barnar da aka yi na daukan mutane a ji a dora su akan addini a koya musu addini amma kuma kafirci kafirai suke wa aiki a cikin musulunci shi yasa dole sai an yi takalinsa idan ka duk abinda za ka ga ya taɓa darajar malamai duk abinda ka ga yana sukan malamai to kai hankali da shi duk abinda ka ga yana sukan sahabbai to kai hankali da shi duk abin da ka je yana sukar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kai hankali da shi duk abin da ka je yana sukan annabawa kai hankali da shi duk abin da ka je ana jefa tuhuma ana jefa tuhuma akan akwai Allah ko ba Allah to kai hankali da shi na ga muku dama matattakala ce guda biyar matattakala farko shine a raba mu da fiqihu duk a gama tafan fiƙi wannan duk ba su da amfani a watsar da su yanzu wani ko risala ya gani ko askari ko muktasar ko ahalari ko ashimawi caji waɗannan tafan duk ba su da to daga nan an fara sun ce maka wando na farko an shi littafin fiƙi ba wurgar da shi ake ba da shi ake tafiya sai abin da ya saba wa hadisi a cikinsa kawai ake cirewa to daga nan sai aka tsallaka na biyu sai a ce maka zafan hadisi a cikin hadisa annaba akwai marasa kyau ai kamar mutane ne an kawo maka nama ai falsafa ce philosophy ne an kawo maka nama sai wani zai ce a cikin naman nan akwai tsoka daya ta jaki na? me yake ce maka takaci ko da ka gano wannan tsokaci ta jaki ai ta riga ta ta gurbata da da wannan to sai sahabbai sai a jefa tuhuma akan sahabbai sahabban annabi to shi kuma sahabbai sune masu ruwaye qur'ani sune masu ruwaye hadisi da an jefa tuhuma a kansu to da ƙur'anin da hadisin duka ake suka gaba ɗaya don aka sunce maka wannan aka sunce sahabbai aka sunce kaza to sai a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a fara jeho shubuhohi na ga muku suna na ayyuka tattafai tili masu ƙarfin shubuhohi akan abubuwan gurare aka bubbu cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki daki gurare gurare aka shishigar sai a fara jeho a jeho bi a jeho uku da ma riga malaman da za su wa mutane bayani an riga an kore su cike ne kowa ya kama kama kama shi da aka ji an ce mutum ya ɗauko rigima ya rasa wanda zai warware masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ɗauko mas'ala ka shiga gari kana neman wanda zai warware maka babu inna allaha ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم علما بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما كلن يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فابتوا بغير علم فاضلوا فاضلوا واضلوا daga nan sai ga ilimi ya tafi sai kaga an jeho shi ba an kasa warware ta mutum ya ce maka an yi ban yadda da hadisi ba sau da akwai kaza akwai kaza akwai kaza waɗannan kaza kaza ɗin da ya faɗa irinsu kuma zai zo ya gaya maka shi ma a cin alƙur'ani yanzu akwai ƙasashen da suka ce duk ayar da ta soki yahudu duk ayar da ta soki yahudu alƙur'ani ka a sa ta a manhaji kuma an zo tafsiri ya tsallake ta katilu duk katilu katilu katilu katilu katilu wasu ma suna ga suratul tauba ya kamata a cire ta daga qur'ani saboda katilu ya yawa a cikin ta wannan kuma zamanin ba na katilu bane suka ce qur'ani kai a dai bangaren akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin wa aqsidu la yuhibbul muqsidin a dauki irin waɗannan ayoyin a sa su a manhaji amma duk ayar da ta ce la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a da walan tara da ankal yahudu walan nasara hatta tabi amlatu qatilul mushrikina kafatan wa qatluhum wa ghaluz alaihim to duk waɗannan suka ce waɗannan ba su dace da wannan zamanin ba suke cewa a cire su kaga wannan makirci ne wancan hujja da aka rushe maka hadisi da shi da shi za a rushe maka qur'ani sai waye gari ba hadisi ba qur'ani ba sahabbai ba fiqhu babu kaza kaga ba musulunci to sai kuma dawo kan Allah shekaran jiya nake ganin wata wata mukabala da aka yi a India kisa wato dole mu tashi ai karatu wallahi da wani mulhidi da kuma wani malami shi mulhidin yana cewa ba Allah shi ko malami yace akwai Allah shine aka hada su suka yi mukabala aka sa a manyan gidajen talabishin na India kuma Allah ba malamin nasara ya kada wanda yace ba Allah an ce yanzu a indiya ana ta shiga addinin musulunci saboda an sa ta live kowa ya gani in kai sacin za ka ga mukabal jiya na fara kallanta da yake da yaren indiya suka yi amma dai ana sa subtitle a ƙasa da larabci da turanci ana rubuta a ƙasa za ka ji abin da suke cewa sai da ya gama kawo dalilansa sai fara masa da hankali to shi misali ai duk abin da ake magana kansa wanda zai nuna maka akwai abu ko babu ko mai kyau ne ko mara kyau ko ya dace ko bai dace ba shine hankali duk magana ce a koma sai aka koma kan shi kansa hankalin tukunna daga na aka fara da me ka gano babu Allah ko da me ka gano akwai Allah ko me ka gano wannan ya dace duk da magana ce ta koma hankali to sai a magana kan shi kansa hankalin akwai shi ko babu shi tunda shi yake bada amsoshin don aka diran masa shi aka fara tabbatar da shi ko babu shi ko ingancinsa ko rashin ingancinsa ko cinsa ko rakin kansa ko yawansa ko rashin yawansa ko tsawonsa ko gajartarsa ko fadinsa ko gajar ko muninsa ko kyansa ko farinsa ko bakinsa tunda yadda mutum yake haka hankalinsa yake wasu lokuta wani hankalinsa bai wuce kilomita ɗaya ba wani bai wuce mita ɗaya ba wani bai wuce taƙi ɗaya ba wani ma hankalinsa bai fita daga kansa ba ba abin da yake hange da shi wani ga masu hankali za su haɗa kowa su kakkawa maganganun da wani da kaji kasan bai da hankali da ake ake samun mahaukata a cikin masu hankali su ƙwararru ma suna ga cewa da wuya ka ga mutum in ba annaba wanda Allah ya aiko mutum da cikakken hankali ɗari bisa ɗari su a gurinsu in shiru ya yawa akwai ɗan nau'in hauka in dariya ta yawa akwai ɗan nau'in hauka in magana ta yawa akwai ɗan nau'in hauka in faɗa ya yawa su komai in yayi yawa ɗin nan bai ji daidai ba to kuma ina ya ji daidai komai ya ji daidai in ba annaba da Allah ya aiko ba attasi'atu al-iktida'u bi fasaqatil ulama wal ubbadi sannan daga cikin babbar illa ta zamanin jahiliya shine kafa hujja ko koyi da fasikan malamai da ko fasikan masu bauta wato shi da bauta da ilimi so ake su haɗe guri guda ya zama ilimin da kai kana aiki da shi aikin da kake kana yi da ilimi ilimin da kake kana aiki aiki da ilimi ilimi da aiki to za a wayi gari wani ya je ya ta aiki ba ilimi wani kuma ya ta ilimi babu aiki to yahudu da nasara kenan abinda Allah ya sa Allah ya la'anci yahudu ba fa dan yahudu ba su da ilimi bane suna da ilimi abinda yasa aka la'anci nasara ba ibada ne ba sa yi ba ba sa yin ibada da hujja da an ce musu yadda sai su yadda ba hujja an yi kaza sai sun yi belief sai su arife musu ido a ce musu akwai su ce yi sun yadda akwai da wannan aka halaka su to kaga ashe kenan duk wanda yake yin ilimi baya aiki da shi kamanceceniyarsa da yahudi ne wanda kuma yake yin aiki ba ilimi shi kuma kamanceceniyarsa da nasara ne da haka idan kana yin ibada ba hujja kawai wani ya zo ya saro maka ibada ya baka kai ta yi ba hujja to kafi kama da nasara idan kuma ka yi karatu ba ka aiki da shi kafi kama da yahudu to shi ne ya ce to waɗannan su ne ake kafa hujja da su ya yi wallazi na amanu Allah ya ce ya ku masu imani inda kafiran da yawa minal ahabari daga malaman nasara akwai malaman yahudawa war ruhbani da masu bauta a cikin nasara la ya'kuluna amwalan nasu bil batil suna cin dukiyar mutane da barna wannan ka ganshi sai ka dauka na Allah ne kai ta bashi dukiya wannan kuma ya ce maka karatu karatun san zuciya ya halatta maka haram ya haramta maka halal waya sudduna an sabilillah suna kange mutane ga barin tafarkin Allah wallazina yakanizuna adh-dhahaba wal fiddata wanda suka taskace zinare da azurfa wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ci da wannan a tafarkin Allah fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara za su dandana kudarsu wa bi qawli la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq kada ku yi guluwi a cikin addini guluwi a cikin addini guluwi a cikin haƙƙin Allah da guluwi a cikin haƙƙin annabi da kuma guluwi a cikin shari'a duka ana samu guluwi a cikin haƙƙin Allah in yace kayi ka ƙara in yace kayi ka rage yanzu wanda ya salla azhar raka'a takwas yayi guluwi in ya raka'a biyar yayi guluwi nawa aka ce ayi hudu in kuma yayi uku yayi jafa'i in yayi hudu yayi guluwi tare da ƙarin raka'a a cikin raka'a da me da me da me a cikin raka'a akwai karatun Qur'ani akwai tasbihi akwai tahmidi akwai ruku'u akwai sujjada amma kuma ka ƙara shi kai laifi ashe wata ran laifi yakan zo wa mutum na yin ibada sai ta zama laifi saboda kayi ibadar ba a lokacin da aka sa ka ba ko kayi ibadar ba yadda aka sa ka ba ko kayi ibadar ba a gurin da aka sa ka ba ko kayi ibadar ba yadda aka sa ka ba ko kayi ibadar ba adadin da aka sa ka ba sai zama laifi ko wanda ya azhar hudu yayi daidai wanda ya uku yayi jafa'i wanda ya biyar yayi guluwi aka ce alwala ɗaya-ɗaya-ɗaya ko bibi ko uku uku sai kace alwala bakwai-bakwai kowace gaba sai ka wanke so bakwai ka shaƙa hanci so bakwai ka face so ka kurkura baki so bakwai ka wanke fuska so bakwai ka shafa kai so bakwai sai a ce ka yi guluwi ka wuce haddin da aka saka ana yin ɗawafi bakwai a yi raka'a a yi ɗawafi bakwai a yi wata hizu muƙam ibrahim musalla sai ka zo kake ɗawafi ishirin da ɗaiɗai kafin ka tsaya sai ka yi 21 sai ka tsaya sai ka yi 21 sai ka tsaya ko aka ce aje ai sa'ayi bakwai sai kai sa'ayi 17 ko aka ce aje kushe dan tsakuwa bakwai sai ka taho da tsakuwa 500 duk ka jefa yau shedan ka ce aba bakwai bata ishe shi ba ko aka ce a jefa abin da bai kai girman kai ya wuce girman gujiya kai ya wuce girman gyada bayan an bare ta sai ka je ka ɗauko gungume man dutse kace haba shedan an jefe shi da wani haba zai ji zafi ba sai kaje ka dauko gungume man dutse wanda ga hatta kalmi yake sawa wai shi tunda an ce za a jefi shedan sai dauka shedan ne yake zuwa i zauna a gurin ake jifansa to shi shedan ya halaka mata yana shaye shaye to sai ga cewa an yi jefe shi da wannan tsakuwar shi bai more ba sai ga mutum ya sa takalmi yana ta duba alaikala anatullah alaikala yana ta duka wai shi yana ga yana morewa yana dukan shedan kaga buluwi kenan a cikin ibada a cikin bautar Allah guluwi a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da shi Allah kamar da manzon Allah Allah kai guluwi a cikin haƙƙin manzon Allah ko ka dauko wani mutum ka dawo da shi matsayin manzon Allah kai guluwi a cikin haƙƙin manzon Allah kai wa annabi jafai idan ka dau wani malami ka bashi matsayi irin na manzon Allah to kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama jafa'i idan ka dauki manzo Allah ka mai da shi Allah to kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama guluwi zaka duk abin da yake na Allah ne kadai to ba mu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da na manzo Allah riko ba a ba wani na kasa da shi ko da annabawa ne annabawa sun yi tarayya da manzo Allah cikin annabta sun yi tarayya da shi a cikin manzanci amma kuma duk ya fi su to ko a cikin annabawa in kace ga wani kaman manzon Allah kai laifi balle a cikin wasu mutane gama gari wanda ake kira shehine ko waliye ko malamai ko waye ba za ka ɗauko wani daga cikinsu don kana son sa ka ɗauki haƙƙin manzon Allah ka bashi ko abin da ake wa manzon Allah kai masa don an sha ruwan alwalan manzon Allah ka ce shi ma a sha ruwan alwalansa ko don an an an an wato dauki gashin manzo Allah ka ce shi ma dau gashin sa ko an dan an wanke rigar manzo Allah an sha shi ma ka ce a wanke rigar sa a sha ko manzo Allah yayi kaki sabai sun tare sun shafe jikin su ka ce shi ma in yayi kaki a shafa a jiki to wannan jafa'i kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ka dauki abin da ake wa Allah na bauta kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bautar da ake wa Allah to kai guluwi isa ce ina ma ana abdullahi wa rasulu ni bawan Allah ne ni manzon Allah ne kada a kada a bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada kuma a dauko wani mutum a sashi a matsayin manzon Allah kuma kada a sa manzon Allah a matsayin Allah wannan shine addinin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abu mota da gaskiya sai Allah annabi muhammadu fa manzon Allah ne kaga an raba kenan kalmar shahada la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah to sai ka ce la ilaha illa sai ka sa suna annabi kai me kenan kai guluwi to wannan guluwin shi ya halaka mutane da yawa da jafa'i da guluwi kowanne yana da hatsari in kuma ka ragewa manzon Allah matsayinsa kayi jafa'i shi ma yana da hatsari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda ko magana kake da shi ko gaskiya kake faɗa to dole murya ka tai ƙasa da tasa Imam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi wata kabila ta zo daga cikin wato Banu Tamim akwai wani a cikin su Aqra bin Habis sai sayyidina Abubakar yace wannan shi za a gabatar sai Umar yace wannan za a gabatar sai Abubakar yace sayyidina Umar ya kullun ne magana sai ka ja da ni manzo Allah yana zaune suke wannan tattaunawar sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kai ku kiyaye kanku kar ku daga murya sama da muryar manzo Allah sai mai riwayan yace kiris ya rage wanda suka fi kowa daraja cin al'ummar nan sahalaka Abubakar da Umar da wannan aya ta ja kunnan su wannan aya ta sauka ne tana jan kunne ga manyan sahabban manzo Allah Abubakar da Umar ka duba Bukhari da Muslim to idan abubakar da umar masu daraja a cikin sahabbai wanda ba masu daraja sahabbai kamar su Allah zai ja kunnen su cewa kasu kuskura su daga murya kan muryar manzo Allah to wa kake jin zai wa annabi rashin ladabi a ce ya gama da duniya lafiya ba zai yi ba hai kuma ko wani sahabi shi kuma shi kuma yana da gwarjin murya sai daina zuwa majalisa ta ka same shi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ina wani da ka ya rasulullah ya daina zuwa karatu aka bi shi gida annabi sai ya ce to ka je ka duba ko ba shi da lafiya aka tura wani sahabi ya same shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce zon same ka ni sabitu bin qais bin shammas ce annabi sai ya ce zon same ka ji kwana biyu bai ganka a makaranta ba yace ka san ni murya ta haka nake haji irin yana da sautin voice dinsa yana da gwarji yace to wallahi ni dai dan wuta ne domin ni ne nake magana take sama da ta manzon Allah don haka ba zan ƙara zuwa makaranta ba sai a nan sai ce ka je ka ce masa shi ɗan aljanna ne yana na cin sahihu muslim wala tajharu lahu bil qawl ka jahari ba'dukum li ba'd an tahbata amalukum antum la tashurun kaga farkon ayar farkon ayar sababin saukarta akan sayyidina Abubakar ne da sayyidina Umar ƙarshen ayar kuma sababin saukarta akan Qais bin Sabit bin Qais bin Shammas akan sa ta sauka to waɗannan fa su ne suka fi kowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana ja musu kunne kar su daga muryar su ba kar su daga ra'ayin su ko su daga kungiyar su ko su daga ɗariƙar su ba a'a murya dan kuna magana da annabi sallallahu an ce daga saukar wannan aya idan sayyidina Umar yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai ya dinga cewa me kace ne Umar na ya rasulallah ya rasulallah wato ainihin kamar na gani kaɗan daga murya ina so in je ce ya rasu sai an ce masa wanda ne umar yake cewa ne yana ƙasa da muryarsa ya ƙasa da muryarsa har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wai wai Umar me yake ni ba na jin me kace cha Umar abin hankali yake a hankali yake yana ƙasa da muryarsa har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wai me Umar yake cewa saboda la tarfa'u aswatakum wa la tajharu lahu la tarfa'u wa la tajharu kakku duka biyu kakku daga muryarku kakku kuma ku daga ku ku kwarza muryarku ta wuce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka guluwi da jafa'i hatsari ne guluwi ka kai shi matsayin Allah jafa'i ka sakko da shi kuma daga darajar da Allah ya bashi ka kone yana da hatsari shi yasa ce la tagalu fi dinikum ghayral haqq kada ku yi guluwi a cikin addinin ku ba gaskiya ba wala tattabi'u hawa a qaumin kada ku biye wa sarran wasu mutane qaddallu min qablu sun bata kafin wa adallu kaseeran sun batar da mutane da yawa kuma wa dallu an sawa'i sabil kuma sun bace ga tafarki madidishi al'ashiratu al-istidlalu ala butnal ad-dini bi qillati afhami ahlihi wa adam hifzihim sannan suna kafa hujja wato a zamanin jahiliya ala butlan ad-dini cewa wannan addinin ba mai kyau bane me hujjar su in an zo musu da addini ko annaba sun zo da addini sai su kafa hujja cewa wannan addinin ba na gaskiya bane ba mai kyau bane amma da me biqillati afham ali wai saboda mabiyan addinin ba su da zurfin tunani mabiya addinin ba wasu kamar dai irin na baya ne ba wasu sanannu bane wanda ya kamata a ce da na goma nan da na a da na takwas din nan malam yayi damjin su guri guda ya haɗe su a matsayin guda domin kusan abu ɗaya ne tuhumar mutum cewa ba sananne ba ne ba fitacce ba ne da kuma tuhumarsa cewa ra'ayinsa ba mai ƙwari ba ne kusan layinsu ɗaya ta amma ya bambanta su ne don da ya nuna mana cewa wani komai ƙanƙanta abu ya kamata a fito da shi wa adam hifzihim kuma da rashin haddasu kawai ka muke cewa wa ma nara kattaba aka illal ladhina hum araziluna kaga sai ware wannan daban ba jin ra'ayi ma sai ware shi daban a rahilu na kaskantattunmu ba jiyar ra'ayi waɗanda ba su ba su da ƙwaƙwalwa ba intelligent ba ne ba fitattu ba ne ba wasu mashahurai ba ne ba su da ra'ayi nan da nan da an kawo musu abu sai su karɓa ba tare da sun yi dogon lissafi da dogon tunani ba ta sa akwai suka ce wai su abin da ake so farko wai ka fara zama akan shakka sai kai ta yaƙi da shakkar haka samu yaƙini ya fi ka samu yaƙini kuma shakka ta zo maka daga baya wato duk abin da ya zo maka kun sa akwai karatu na imani akwai karatu na tuhuma yanzu idan musulmi ya ɗauki ƙur'ani dama kafin ya ɗauko ƙur'ani na farko ya da magana Allah ne na biya da dukkan labarin da ke cin alƙur'ani gaskiya ne duka hukuncin alkur'ani adalci ne da aka yana karanta abin da iya da shi ne to su kuma makiya musulunci suna ɗauko ƙur'ani akan bari su tuhuma me za su gani a cikin ƙur'ani nan wanda za su ce wannan abin ya za a ce Allah ya faɗi wannan ko wannan daidai ne ko ba daidai ba ne da aka su suna farawa da shakka shi sa za ka ga ake ta rigima da su kafin su gane wani sai ga Allah ya sa ya gane wani kuma ka ga bai gane ba to nan da goma a kansa za mu tsaya shine al-istidlalu ala butlanid dini kafa hujja a bisa cewa wannan addinin batacce ne biqillati saboda karancin afahami ahlihi fahimta ahalinsa wa adam hibzihin da kuma rashin haddasu ka kaulihim kama fadarsu badiyar ra'ayi kaga malam sai ware badiyar ra'ayi daban tare da cewa a siyaki ɗaya suka zo wa ma nara kattaba aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum adili to Allah ya samu dace